إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a barkanmu da sake saduwa a wannan makaranta a wannan masallaci mai albarka a wannan gari namu na argungu a wannan jiha tamu ta kyabi domin gudanar da karatu kamar yadda aka saba a kowane sati a wannan littafi mai albarka mai suna ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar shaikhul islam al-mujaddid osman ibn fodiye rahimahullahu ta'ala to yau muna daren asabar daren sha biyar ga watan rabi'ul jumada al-akhirah hijira 1447 wanda ya muwafaka da biyar ga watan sha biyu shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam a wannan darasi shine darasi na goma sha hudu a cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi mai albarka kuma muna nan cikin shafi na goma sha shida hawa yau dai cikin albabu sani wanda malam ya kulla domin ya yi bayani akan ma'anar bidi'a da kuma dalilan nisantar ita bidi'a din to za mu tashi a nan ƙasa inda mali yake cewa wa ƙala sahibul lis'ifa'i wa ƙala sahibul lis'ifa'i albid'atu ma lam yakun fi ahdihi alayhi salatu wassalam wa hiya kama qala ibn abd salam minha wajibatun ka muqaddimati ma'rifati kitabillahi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نحو وبيان وغيرهما مالم ya ci gaba da kawo bayanan malamai game da wato bayanin da ya fara akan karkasuwar bidi'a gida biyar wanda aka samu wasu daga cikin malamai suka yi wannan takasimi din kamar shi sultanul ulama izuddini ibn abdussalam da kuma almajirinsa ahmad ibn idris alkarafi allah ya ƙara musu rama duk da bayanai sun gabata cewa wannan karkasa bid'a din gida biyar abu ne wanda aka gina shi bisa kuskure saboda magabata ba su yi wannan kashe-kashen ba kaminsu sannan a banda zama wasare kirkirarre to cike yake da tibka da warwara a cikin misalai da suke kawowa sannan abu na uku ya ci karo da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda ta gabata game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wa kullu bid'atin dalala so ba zai taɓa yiwa a siffanta abu da ɓata kuma a zo a kira shi wajibi ko mustahabi ko makaruhi ba to shi yasa muka tabbatar a bayanan da suka gabata cewa zance mafi inganci hukunci mafi kankanta game da bid'a shine haramci daga haramci zuwa sama amma batun a ce akwai bid'a makaruhiya makaruha to bai taso ba bari a samu mustahabba ko wajiba wanda kuma ya fara daga cikin malamai suka fara raddin wannan karkasuwar shine ash-shatibi rahimahullahu ta'ala a littafin sa al-i'tisam yayi raddi sosai akan wannan magana yayi wa shi Izzuddin ibnu Abdussalam martani da kuma ɗalibinsa shi al-Qarafi duka yayi musu raddi kuma wanda shine abin da yake daidai su kaga duk abin da malam zai kawowa na maganganun malamai to an riga an rushe abin saboda haka ba za su zama hujja ba shi malam kawai yana na ne a matsayin cewa ga abinda malamai suka faɗa shi ma yake kawowa to shi yasa za mu ga shi bai kawo tashi fahimta ba ko ra'ayinsa kawai dai yana cewa malam wane ya ce malam wane ya ce to daga cikin waɗannan bayanan ne sai ya kawo wannan magana cewa waƙala ya ce sahibu listifa'i ma'abuci al-istifa' ya ambata to shi wannan sahibul listifa'i malamai suka ce ba a san wane malami shi a shekhu usmanu yake nufi ba kusan malamai a sun yi iya nasu bincike dai ba su gano ba e tunda bai faɗi sunan malamin ba haka kuma bai faɗi sunan littafin ba tunda babu wani littafi da yake da wannan unwani wanda aka rubuta a shekarun da suka gabata duk da wannan zamani akwai rubuce-rubuce da aka yi da sunan unwani amma duka za ka samu rubutu ne na jami'o'i e to shi kuma kaga dan fodiyo ya gabata shekara 200 da wani abu to saboda haka abinda dai bincike ya bayar ba a san da wa yake ba eh kawai haka aka ga ya kawo shi kuma haka ake karantawa cewa ma'abuci al-istifa ya faɗa waye shi ma'abuci shi littafi ne ko ko lakabi ne ga wani malami to Allahu a'lam to amma asali a akwai bayanai ko kuma maganar da shi wannan takwaransa ana kiransa Sheikh Usman ibn Ishaqa at-Turadi mun faɗa a karatunmu na farko-farko cewa ya yi ikhtisarin ita ihya sunna ɗin ya samai suna da talhisu a sunanil mu'akkada to shi da ya zo sai ishara wanda ka nuna cewa kamar maganar an ɗauko ta ne daga sharhin mudawwana don shi da ya zo a farkon maganarsa sai ce a ƙala fi sharhil mudawwana ya faɗa shi wanda ya sharhi ga almudawwana cewa albid'atu ma lam ya fa'alhu rasulullah sallallahu alaihi wasallama abinda ake nufi da bid'a shine abinda manzon Allah bai aikata ba to daga bisadi sai kawo wannan magana sai ce wa qala sahibul listifa'i to kaga wanda karina na nuna cewa maganar shi a sheku usmani ya ɗauko ta ne daga ɗaya daga cikin shuruhu da aka yi wa almudawwana ta abdulsalam malam suhununu rahimahullahu ta'ala to amma dai shi maɗin a can kuma bai faɗi waye sahibin listifa'i ɗin ba to wannan dai ba zai cutar ba tunda malam ya faɗa lallai akwai shi to amma bincike bai nuni kan wane ake nufi ba kuma irin wannan yana da yawa kamar yadda muka faɗa a baya na wani littafi da ya ambata takhlisul ikhwan wanda dukkanin malamai da suka yi aiki a kan littattafan a shehu usman suka ce ba su cimma wannan littafin ba e to ana samun irin wannan allah ya gafarta masa Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna to sai ce albid'atu abinda ake nufi da bid'a ma lam yakun fi ahdihi alaihi salatu wassalam duk abinda bai kasance ba a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ana kiransa bid'a abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san da shi ba bai aikata ba bai karantar ba ba a yi ba ya tabbatar to wannan shi ake kira bid'a wahiya kama ƙala ibn abdissalam kuma ita bid'an nan daidai take shi sahibul istifa shine nakalin maganar shi ibn abdissalam izzuddini to yana faɗa cewa shi a ibn abdissalam izzuddini kenan wannan magana da shi sahibul istifa ya ambata ta yi daidai da maganarsa yake cewa min hawa jibatun daga cikin bidi'o'in na akwai bidi'ar da yake wajiba ma'ana dole ne ga musulmi mukallafi ya aikata ta ka muqaddimati ma'rifati kitabillahi to da ya tashi ba da misali shi sultanul ulama sarkin malamai sai ya buga misali da abinda zaka iya sa shi cikin layin bid'a wajiba sai ce kamar muqaddima ta abinda zai taimaka a san littafin Allah wato abubuwan da za su zamo shimfiɗa wanda za su buɗa maka su share maka fage game da fahimta alƙur'ani sun da ba zai yi haka kawai baka taɓa zama makaranta ba baka taɓa zama gaban malami ba ka ce za ka ɗauki littafin Allah kuma ka gane abin da ya ƙunsa ko da ku kana jin larabci dole akwai wasu ulumu da za ka yi ƙoƙari ka sani wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da za su taimaka za su zamo shimfiɗa ko gabatarwa wajen sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama min nahawin daga nahawu wai sanin nahawu bid'a dai wajiba wanda wannan ai mun bada amsa a kansa ko cewa nahawu dama akwai shi a gare za ta sahabbai abu ne wanda yake cikin kwakwalwarsu cikin ɗabi'arsu saboda haka a magana a aikace suna ɗabbaka na hau kawai dai ba a rubuta shi ba saboda ba buƙatar rubuta shi a wannan lokaci tunda a lokacin ilimi ba ya da rauni sannan kuma wasu waɗanda ba larabawa ba ba su shigo cikin larabawa suka yi ƙoƙarin ɓata larabcin ba to saboda haka ba buƙatar a ce za a aza na hau amma da tafiya ta yi tafiya sai aka dinga samun wasu suna musulunta waɗanda ba larabawa ba larabci ne musu wahala in sun zo larabci suna kurakurai tunan ne sai aka buƙaci aza ilimin nahau wasu daga cikin malaman nahau suna cewa ta hanyar shi sayiduna ali ibn abi talibin radiyallahu anhu da yake umarta ɗalibinsa abul aswadi du'ali shi ya fara umartarsa ya nuna masa ya buɗa masa ƙofa ya kakkasa masa abin nan kalima fi'ili suna harafi fi'ili ma ya kasu kashi-kashi akwai fi'ilun madin akwai fi'ilun mubari'un akwai fi'ilu amrin to haka kuma li'irabi shi ma ya kasu kashi-kashi akwai raf'un akwai nasbun akwai jarrun akwai sukunun to haka sai ce to ka ɗauki irin wannan ka je ka bi wannan hanya ka ci gaba da rubuta abubuwa to daga nan sai ilimin nahawu ya samu tushe su kaga idan wannan labarin ya tabbata a zamanin sayyiduna ali ayi kuma a zo a kira shi bid'a kaga ai wannan akwai akwai abin nan a ciki ko yawwa tunda sayyiduna ali kaga duka zamaninsa duka zamani ne tunda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama zamani ne nan sahabbai su ba yadda za a yi abinda suka tabbatar suka ba da umarni kuma sahabbai rugowar sahabbai ba su yi inkari ba kuma a zuwa ce wannan abin bidi'a ne so kaga cewa karatun nahawu bidi'a ne wannan magana akwai gyara a kanta wa bayanin da kuma ilimin balaga ilimin balaga wanda zai taimake ka kana fahimtar kashe-kashen magana yanayin magana da kuma kai karan kanka yadda za ka yi magana shi ba aka kira shi bid'a wanda ita ma dai kamar na hauci su ba su habai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama muka tabbatar cewa annabi baya magana ya saba mu wata ka'ida ta nahau kaga kenan shi ma ya aiki da nahau to haka kuma baya magana akasin balaga bal ma hadisansa ciki suke ma da balaga ɗin tunda manzon Allah an bashi jawami'ul kalimi zai faɗi jumloli yan kalilan to amma sai gaji yadda malamai wajen sharhi da bayani da abubuwa da sauransu to duk wannan nau'i ne na balaga kaga ita ma annabi ya aikata ta musamman irin yanayin kuma yadda yake koyarwa da yanayin yadda ake masa tambaya yana ba da amsa to kai kasancewa akwai balaga cikin waɗannan tunda za mu ga hadisai da ake samu malamai suna fitar da balaga a ciki kamar al'arba'una hadisan ga da yawa malamai sun yi rubutu suka fitar da balagar da hadisan suka kusa su kaga cewa a kira ilimin balaga don kawai babu shi rubuce a littafi shi ma wannan ba daidai ba ne tun da dama sun ce muna bidi'a shi ne ihdasu amrin fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu na ba ta gane to shi kuma nahwu da balaga min addini saboda qur'ani da nahwin ya sauka balaga ita ma da nahwu tare da ƙur'ani da balagan ya sauka kuma a haka annabi ya koyar da shi sahabbai su ma suka koya suka karantar da almajiransu to kaga babu tun a shigo da su layin bid'a ko ba haka ba da a ce babu cikin maganar annabi duk da ba zai yi ba a ce babu nahau babu balaga misali haka nan sahabbai sai daga baya ne aka samu masu aiki da waɗannan ulumu ɗin kuma aka rubuta su to sanan ne za a yi maganar cewa za a saka su a layin bid'a ko ba za a saka ba ina fatar an gane eh to wannan zalla ce ta malamai kamar yadda malamai suna samun kuskure wa gairihi ma da wasu ulumu waɗanda ba su ba li'anna hibza shari'ati saboda tsare shari'a la yatimmu illa bi zalika bai cika sai da wannan ba yadda za a yi a kiyaye alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama ba tare da an san nahawu an san balaga ba ba zai yi ba da su tasrifi da sauransu to shi yasa har koyaushe in malami yana son ya goge game da ilimin alkitabu wa sunna to yayi kokari ya san waɗannan alatu din eh yayi kokari ya san su eh wa mubrizul asrari lil jami'i ilmu lisanil arabin rafi'i saboda haka abinda zai fito maka da asararu na karatu na ilimi na ulumin lugaɗin da sauran ulumu to shine lisanul arab harshen larabci da abinda kuma zai taimaka a san shi an gane? yawwa to wannan shine saboda haka ba daidai ba ne a sa su cikin layin bid'a waɗanda suke hujja da wannan magana to magana ce wadda aka gina ta akan kuskure duk da waɗanda suka yi ta manya ne to amma shi kuskure duk wanda ya yi shi sunan shi kuskure eh kuma ba laifi bane a ce a kalli wannan abu a ce kuskure ne kuma dole a yadda da kuskure ne kuma a faɗa cewa kuskure ne a yi ma mutane bayani tunda addini na Allah ne ba wanda ake tsoro ba wanda aka turo ba wanda zai zo ya maka gurin musulunci ko gurin karatu ya ce a ni musulunci na gidanmu ne ko karatu na gidanmu ne shi yasa duk da zaman su manyan malamai kaga sun yi kuskure bai hana kuma malamai yan uwansu suka kuskurantar da su ba to mu daidai ne mu zo kuma bayan mun tabbatar da kuskure ne kuma mu ci gaba da bin kuskure a ga ba daidai ba ne an saba mu ka'ida ta karatu eh to wannan shine wannan kuma baya rage musu kima eh dan yanzu awa da jahilai idan aka ce malami ya kuskure sai suna ɗauka kamar wani rashin kunya ne ko cin mutunci dai da sauransu ai ba haka ba ne sifa ce ta ɗan adam a ce ma kana kuskure to wannan kamala ce ta ɗan adam a yanayin yadda Allah ya halice shi muddin kai ba annabi ba ne ko manzo ko mala'ika to wannan shi ne sai ce wa muharramatun na biyu kuma shi izuddin ibn abdulsalam ya ce daga cikin misalai ya ce akwai bid'a muharrama wadda a haramta ta wadda ita wannan mun ce ba saɓani ko gaskiya ne a nan sun dace amma da wajen cewa bid'a wajiba bid'a musahabba bid'a makaruha bid'a mubaha duk wannan kuskure ne amma wurin abubuwan da suka faɗa da cewa akwai bid'a muharrama da misalan da suka bayar wannan gaskiya ne sai ba da misali kamar zahabil jabariya kamar mazhabar wata firka da ake kira aljabariya wadda firqatun ce min min alfirq wata firka ce daga cikin firkoki a wadda yake na bid'a an gane suna da aƙidu da suka saba ma'ahalus sunna wal jama'a tun daga usulul dini shine tauhidi to shi yasa abin da suke akai to ya zan bayanin sa da nuni kan cewa abin ba daidai bane to su waɗannan malamai su Izzuddin Abdulsalam sai suka ce wannan yana layin bid'a ina fatar an gane kamar wanda zai zo ya raddi ga su jabariya din ko wata firka daga cikin alfirqud dalla eh to shi ma ko kuma ayi rubutu a bayyana lalacewar aqidunsu eh to shi ma wannan ba zai zama a bid'a ba bai kamata a kira shi bid'a ba kawai kuskuren da suka yi siffanta shi da bid'a shi sai dai a bashi siffa haramci saboda zamu ga alqur'ani akwai raddi Allah ya yi wa yahudawa raddi ko bai musu raddi ba wa ƙalatil yahudu yadullahi sai ce mi gullat aidihim wali inu maƙalu wannan ba raddi ba ne raddi ne can kuma sun faɗa uzai rubunullah aka yi musu raddi aka su ma nasara kiristoci su ma musu raddi ko ba a musu raddi ba to ayoyi da yawa haka nan kafurai su ma an yi musu raddi wurare daban-daban daban-daban to kaga ashe raddi akan wani abu wanda yake ba daidai ba wanda ya saba ma alkitabu wa sunna to kaga wannan asali ne ya addini shi yasa Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah yana da risala da ya rubuta ya sa mata suna ar-radd 'ala al-mukhalif min usul al-islam yawa yin raddi ga wanda ya saba ma tafarki madaidaici to wannan tushe ne ma na musulunci tsoraka masu cewa ba a raddi ba daidai ba ne abinda aka hana zagi da cin mutunci wannan ko ba karatu ba ne kowa yana iya shi ka ci mutuncin mutum ka zage mutum ka dura mai a shari'a wannan ba wanda ba zai iya ba e balma akwai wanda ma kai malamin ne ya ma fi ka iyawa saboda shi cikin abin yake kuma kullum yana yi yau amma a yi mutum arraddul ilmi a ɗauko maganarsa a warware ta ta saba manasi ta saba makaza ta saba makaza a yi bayani wannan wajibi ne bai halatta a ja baki a yi shiru ko don yawan shekarunsa ko don mukaminsa ko don ɗaukakarsa ko don shuhurarsa cikin mutane duk wanda ya yi ɓannar kuma ta bayyana ƙarara cikin al'umma to dole a yi masa raddi amma ba za a ci mutuncinsa ba ba za a zage shi ba ko da ma a ce ma ba ɗan abin nan ba ahlus sunna bane yana daga cikin yan bid'a a raddin za a yi a nuna maganar ba daidai bane tunda dama ba shi ake ki ba ana kin abin da yazo da shi ne kuma ana so su al'umma a yi musu bayani su gano cewa abin da yazo da shi ba daidai bane an fahimci wannan to sai ma ba misali daga cikin aqidarsu qalu sun faɗa bi adami qudratil hadisi su jabariya daga cikin aƙidarsu wadda ta saba ma ahlus sunna wal jama'a sai suka ce bawa baya da ƙudura eh suka ce bi adami qudratil hadisi wai bawa halitta baya da ƙudura suna cewa al'abdu majburun bawa duk abin da ya tilasta shi akai dole ne yayi to kaga mafsadar wannan fikira din kina an je lahira baya da zunubi baya da azaba tun da sa shi aka yi su a wurinsu saboda haka da wanda ya aiki mai kyau da wanda ya mummunan aiki duka ba shi ya yi ba Allah ya yi al'abdu majburun saboda haka wanda ya salla to dole ya yi wanda ya zina shi ma haka ba shi ya yi ba Allah ya yi wanda ya shagiya wanda ya sata da sauransu to wannan za ka ga hatta sufaye gulatu sufiya sun fada cikin wannan aƙida ɗin cewa bawa zai kai ga wani mukami ta yadda zai in aka yayi masa hijabi aka dinga nuna masa ƙuduran Allah an gane yadda ƙuduran Allah take a wannan lokaci to zai dinga zai dinga ganin komai Allah ne ke yinsa komai shi karan kansa duk abin da zai yi to zai ɗauka Allah ke yi sufa yana da wannan aƙida ɗin eh suna da wannan aƙida ɗin shuhudu kal fi'ila minal fa'ali wato ka dinga ganin aiki daga mai aiki shine Allah subhanahu wata'ala to shine wahadatul af'ali eh shi suke kira da wahadatul af'ali wato tauhidin aiki ba la fa'ila illallah su auren su ba wani mai aiki in ba Allah ba duk abin da wani zai yi to Allah da ya yi shi wannan asali ne daga su aqidar su aljabariya din e wanda tun farko-farko zamanin wato ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai suka fara bayyana kuma tun daga lokacin aka yi musu raddi idan muka ɗauki wannan kitabu sunna li abdullahi ibn ahmad ibn hanbal ya rubuta littafi da ya musu raddi da su da jahamiyya wanda ya fi shahara da arraddu alal jahabiyya wal jabariya za mu ga ya yi musu raddi haka sauran littattafai in ka ɗauko da aka rubuta don bayani akan manhaji da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a irin su a shari'a ta al'ajurri to su za ka yi ta ganin irin waɗannan abubuwa da sharhu usuli itika da ahlus sunnati wal jama'a na al'imam allah laka'i rahmatullahi alal jami to duka an daɗe ana raddin wannan aƙida ɗin in kuma kana son cikakken bayani game da tarihinsu za ka yi samun abin nan alfarku bain alfirak na wannan na albagadadi to ya yi tarjama a kansu saboda haka firka ce wadda ahalus sunna wal jama'a suka yi ijima'i akan wato raddi gare su yawwa saboda su sun zare ma bawa kudura an gane ko to kaga yi musu raddi bai kamata a kira shi bid'a ba a dai kira shi menene wajibi ita kuma aƙidar bai kamata a ce bid'a ba duk da dai kuma su tunda suna yi ne da sunan addini to ba laifi da an kira ta bid'a din an gane amma wanda ya tsayi yana raddin asalin ita aƙidan eh to kaga wannan ai wajibi ne asalle kuma min usulul islam kamar yadda shi bakar abu zaid ya faɗa rahimahullah to haka nan wal murji'a da kuma murji'a kamar aƙidan murji'a da mai da martani gare su to mai da martani shi ma aƙidar tasu bid'a ce muharrama qalu sun faɗa bil azabi lil kuffari faqat su kuma daga cikin aƙidunsu sai suka ce ba wanda Allah zai wa azaba in ba wanda ya mutu akan kafirci ba saboda haka ashabul ma'asi fasikai waɗanda misali saɓin da suke bai kai ya fitar da su musulunci ba so su aurensu in an je lahira ba za a yi musu azaba ba za a sa su wuta ba saboda sun gina wannan maganar tasu akan wata ƙa'ida da suka sa cewa alma'asi la tadurru ma'al iman in dai kai imani to duk saɓin da kai kana nan muminanka ba abin da ya canza saboda haka za ka sha giyarka ka yi zina ka yi sata ka yi komai ko ba ka da bambanci da wanda bai taɓa yin su ba saboda su a wurinsu imani duk da sun kasu kashi-kashi wasu sun ce imani shine annuɗuku bin lisan da zaran ka furta la ilaha illallah a wurinsu to shi kenan duk abin da ka yi kana nan musulmi duk abin da ka ƙudurta kana nan musulmi haka nan wasu kuma suka ce daga cikinsu imani shine itiqadul qalbi ko al-ma'rifa eh shine kawai ka san Allah da ka san Allah to shikenan duk abin da zaka yi ba zai taba wannan imanin naka ba saboda haka su auren su iya wanda Allah zai yi wa azaba in an je lahira to shine wanda yake kafiri an gane kafiri na asali to waɗannan su ake kira murji'a sannan daga cikin aƙidunsu kuma sun tun daga daga al'irja'u ne shi ne a ta'akhiru yawwa su sun ce al'amalu laysat min musammal iman su aurensu aiki ba imani ba ne imani kawai yana da alaƙa ko dai ka faɗi wani abu ko kuma ka ƙudurta a zuciya amma abin da za ka aikata da gabanka irin su sallah da makamantansu to aurensu duk sun cire su daga cikin musammal imani wanda wannan roshe asali ne daga abin da ayoyi da hadisai suka, suka tabbatar to shi yasa zaka ga min usuli ahli sunnati wal jama'a zaka ga suna kawowa kamar yadda shi Abdullah ibn Ahmad ya kawo a littafin nasa Ar-Raddu alal Jahmiyya da shi da sauran malamai shi kama Al-Lalaka'i da makamantansu da Al-Ajurri da sauran littattafai cewa al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun an gane imani ya shafi aiki ya shafi itikadi ya shafi kauli wannan inda ahlus sunnati wal jama'a kenan amma su a wurin su imani ko dai magana ko itikadi gwargwadon karkasuwarsu wasu ce abinda ka kudurta shine imani banda duk abinda zaka faɗa da abinda zaka aikata wasu kuma suka ce a'a abinda ka faɗa shine imani banda abinda zaka aikata ko abinda zaka kudurci saboda haka a wurin sai suka zare wato ayyuka to kaga shi yasa a wurin su kenan duk abin da zaka aikata na tabar gaza ba zai tauye maka wannan imanin naka ba to shi yasa suka ce al-imanu la yazidu wa la yanqus eh imani bai karuwa da wanda ya musulunta yanzu da wanda ya shekara misali 50 ko 60 akan tafarki madaidaici duk imaninsu daya al'imanu la ya tafadal a wurinsu babu a tafadulu an gani a imani a wurinsu kamar yadda babu a tafawut a wurinsu game da ayyukan sabo da makamantansu e to wannan bata ne halaka ne kuma malamai magabata sun musu sun musu raddi e kuma abinda shi izuddini ya faɗa na buga misali da cewa bid'a ce haramtacciya wannan haka ne bal ma wasu aƙidun nasu ma za ka ga malamai ma sun kafurta wato masu su to shi yasa za ka ga waɗanda suka tasirantu da su kamar daga cikin sufaye da wasu da ke da awar sunna amma ba su fahimci sunnar ba sai ka ga wai sun ce in dai mutum na sallah ko yana ayyukan musulunci to ai ba abin da zai yi wai ya zama kafiri akwai masu wannan fahimta ai tunda ana ganin shi masallaci eh yana zuwa aikin haji yana zuwa umara yana azumin ramadan balma kila malami ne an ganshi yana tafsiri to duk abin da yayi wai sai a ce to mu dai ba za mu kafirta mai sallah ba to wannan asali aqidan murji'a ce aqidan murji'a ce to shi yasa ake ta hayaniya kan wani tsoho da Allah ya karbi rayuwarsa a wanda aka samu wasu su yan bid'a a bar maganarsu aka samu wasu da ake gani malamai ne suka fito suka yi ta abubuwa waɗanda ba su dace ba suka roƙa masa gafara suka yi ta'aziyya suka yabe shi suka da abubuwa wanda akwai wasu jigajigai ne na malaman sunna an ga sun rasu a duniya amma ba su yi irin wannan ta'aziyyar ba ba su yi ba misali kwanan na an samu mufti na mamlaka ya rasu ba su fito sun yi irin wannan ta'aziyya da irin wannan yabon ba gare shi mufti fa kame shi haka an samu malamai da yawa irin su a shaihu al-luhaidan babban malami ne ba su yi ba irin su a shaihu muhammad ibn ali ibn adam al-itiyobi duk a waɗannan 'yan shekarun suka rasu amma su waɗancan malaman ba a gansu a social media sun zo suna nuna ai musulunci ya yi rashi ba amma an samu wani wanda ya shekara sama ga 60 yana kare shirka da bid'a an fito kuma an ce musulunci ya yi rashi haka nan najeriya an samu wasu sun rasu akwai dr idris abdulaziz bauchi rahimahullah ya rasu da damansu ba su yi ta'aziyya ba wasu sun yi wasu kuma daga cikinsu da suka zo ta'aziyyan kuma sai suka nuna ai dakta din yana da matsala duk da ai yana da kurakurai kaza da kaza yanayin usulubin sa waye waye waye waye amma kuma da ya zo yabo ga shi wannan malamin bid'a bai nuna wa duniya cewa to fa wannan ya kare shirka ya kare bid'a ba sai ya yabe shi ya ce musulunci ya yi rashi sannan bai je bauchi din ba kuma lokacin da shi dakta din ya rasu kuma ya yi wa iyalansa da almajiransa ta'aziyya amma kuma shi da tsoho ya rasu to kuma ya je baucin ya tsaya masa ta'aziyya kuma duka wannan a ce ana da awar sunna to ce irin sunna ce wannan to har wani daga cikinsu ne je yana cewa wai su dalilin da ya sa su a wurinsu tun da sun ga yana sallah yana son allah a saboda haka su a wurinsu ɗan bid'a ne musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a shekarun baya sun kafirta shi tun muna yara mun tashi mun ga kasakasan su sun kafirta mutanen nan sun ce aqidar nan cike take da kafirci kuma mun taso mun yi karatu muka ga abin da suka faɗa gaskiya ne kuma yanzu kun dawo kun ce muna a'a musulmi ne har ma kuna roƙa masa gafara mutumin da in ka kasa 'yan ɗariƙu 80 a ƙasar nan shi ne silan na hana su fahimtar sunna duk najeriya ba wanda ya kai shi kare kare kare shirka da bid'a babu ta fuskar sauti ta fuskar sauti babu duka ba a samu ba so zaman mutum na sallah shi ka tabbatar da cewa duk abin da ya yi ba za a kafurta shi ba wannan kuna sun ku koma murji'anci ne kuna sun ku koma ne a ɗariƙan nan duk da ni abinda nake musu uzuri mafi yawancinsu ba su karanta ta ilmance ba ba su karanta ɗariƙa a ilmance ba tun da ɗariƙa tun daga masadiru muna da bambanci da su tun daga cikin masadiru nasu akwai al'ilmin ladunni akwai zauki akwai kashafi su alhawatif da sauransu wanda in bawa ya kai wannan mukabi to bai da bukata da alkur'ani ko sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da bukata bai da bukata sai dai ce haddasani nafsi eh haddasani kalbi an nafsi an sirri anillahi azza wa jalla wannan shine isnadinsu kamar yadda ahmadun rufa'i ya kawo a littafinsa halatu ahalillahi eh wai ka kai wannan mukami to ya ka ce ka ba da ilimi to sai dai ka ce haddasani kalbi an nafsi an sirri anillahi azza wa jalla saboda haka shi yanzu direct yake ɗauka karatu daga Allah kuma tsohon ne ya ce wannan magana daidai ce wannan magana daidai ce so kuma a ce ana da awar sunna so mafi yawa gaskiya ba su karanta littattafan ba abubuwa ne suka karanta sama-sama da aka rubuta cikin jawahirul ma'ani alyaqutatul farida waɗannan dai littattafan da ba yawa amma mu alhamdulillah yadda muka zuba kuɗi muka sai littattafai na ɗariƙa mun sai su daga masar mun sai su daga senegal din haka nan najeriya mun gadi wasu daga iyayenmu sau da haka mun leƙa mun gani kuma mun yi ɗariƙat mun yi tun da sai da na shiga tarbiyya ban kammala ba na gudu a bai husuli ba ba zama allah ba so duk abin da ke cikin mun yi duk rawa da abubuwa da sharholiya da ake wurin taron mawalaj duk ba abin da ba mu yi ba babu saboda haka ahalus sunna ku ji tsoron Allah in siyasa za ku yi ku yi siyasa a daina cutar da addini saboda haka yanzu ku fito ku gaya wa duniya ga tambaya yawwa shin lokacin da kuka ce ɗariƙan nan kafirci ce mutanen nan kafirai ne yanzu kuma kuka dawo kuka kalle jagoransu kuka ce ai musulmi ne Allah ya gafarta masa shin dama wancan lokacin da kuka yi waɗannan maganganu sharri kuka yi musu kenan ko kuwa a tsoho ya tuba to yana ya tuba a nuna mana magani mu dai mun ji shi yana kare shirka mun ji shi cewa cewa wai ba wanda za ka kira in ka shiga yanayi sai Allah ya ce ya ba haka ba ne za ka yi kiran shehu ya tashi tun da ba aya yake kawowa ba ko hadisi sai buga misali wai kama wanda zai ga gwamna ne ai sai ya bi protocol ya yi waye ya bi nan ba wai direct zaina ba to haka kai ma ta yaya za ka yi ka ce wai kana neman abu ga Allah ka je direct kuma wannan rubuce ki a cikin littattafai kuma duk ahlus sunna sun yi ijima'i min awwalihim ila akhirihim in ba waɗanda suka lalace ba cewa neman agaji ga wani Allah cikin abin da ba mai ikonsa sai Allah shirka ne abu saɓani a kai kuma kun faɗa ko ba gaba kun faɗa da ya zo kare salatul fatihi sauke ta so ɗaya yana daidai da hataman ƙur'ani so dubu shida sai ce ai kamar duro ne na ruwa da kwalbar turare sai ce to da kwalbar turare da duro da aka cika da ruwa wanne ne ya fi amfani sai aka ce ruwa to wanne ne ya fi kuɗi aka ce kwalbar turare ce to aika ma haka ne salatul fatihi da alkur'ani sautin nashi yana na yana yawo ya zo yana magana akan halara halara wadda mutum ake koyar da shi a tarbiyya su hahutu da lahutu da nasutu da malakutu sautin nashi yana na yana yawo wanda zindiƙanci ne wannan abu zindiƙanci ta irin wannan suna nan da yawa banda cin mutuncin malaman sunna banda cin mutuncin malaman sunna tun daga kan mala abubakar gumi rahimahullah ba abin da bai faɗa kansa ba ya kira shi jahili ya kira shi dujan ba abin da bai kira shi ba ya zagi iyayensa ya ci zarafinsa ya zagi shekul islam ibn taibiya ya ce maƙin sahabbai ne maƙin sayidina ali ne maƙin ahlul baiti ne duk waɗannan maganganun suna nan suna yawo ko a wurinku waɗannan yanzu kun gano cewa ba daidai ne abin da aka faɗa shak sama'ila idris sama'ila iblis yake kiransa kuma ya samu wani wai da suna dan izala wai ya rubuta a shafin sai cewa Allah ya gafarta ma tsoho wani malami ne babban malami na sunna da ya taba rasuwa ko kaga malaman su da bid'a sun fito social media suna irin wannan ba sa yi ba sa yi to kawai malamai sun koma yan siyasa tunda Allah ya baku dama kun samu shuhura kun samu dukiya gwamnati ta san da ku sai ku zo ku canza in tuba ya a fito mana da tuban magani mu ma sai mu roƙa masa gafara ba wani abu bane mu ba ma kinsa ba abin da ya haɗa mu da shi amma muna adawa da duk mutumin da yake bata addinin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine in kuma kuna ganin ɗariƙan nan ba kafirci ba ce to shikenan sai ku fito ku yi bayani eh mu za mu karanto muku aƙidu sama ga hamsin sai ku zo ku kare sai ku zama musu lauyoyi wannan ba daidai ba ne kuma har wannan a samu jahilai wasu zo suna ba su kariya saboda ƙungiyanci to malaminka ya kuskure ba a cewa ya yi kuskure eh an aiko shi ne ba wanda ya aiko shi sau da haka duk wanda ya sauka bisa ga ka'ida dole a yi bayani ko ba haka ba kuma mu ce sun zama yan bid'a ba za mu zage su ba amma dai abin da suka yi ba ma tare da su kuma kuskure ne kuma duk duniya ba wanda ya isa ce dariƙa musulunci ce babu shi malamai na lajinatu da'ima wanda wasu daga cikinsu wadda al'allama ibn baz yake jagoranta wasu daga cikin can suka yi karatu an musu fatawa akan dariƙan nan suka ce kafirci ce duk cikin ɗariƙu ba ɗariƙa da ta kai ta kafirci wanda muhammad rashidu rida ya yi irin wannan magana a tafsirinsa tafsirul manar har ya kira shi jagoran da cewa alwaliyu shaitani ne bai kamata a bi shi fatawa aka yi musu su bi ba suka ce kafirci ce min mafi kafircin ma ɗariƙu suka ambata suna nan za a bi su sallah ba za a bi su ba to duk wannan abu yana na rubuce babu wani sabon abu so dole a yi raddi kuma dole a dawo saboda haka ka ce wai dan mutum kaga yana sallah ko yana son manzon Allah kai ba za ka kafurta shi ba ko ya yi kafurci wannan bata ne eh kuma murji'anci ya yi tasiri a kanka ya yi tasiri ya yi tasiri wasu kuma sun fito sun ce ai ai masa uzuri ai jahili ne wai tsoho a jahili ai cikin usulu na halin sunna kaza da kaza ba a kafirta muayyani dole akai akwai al'uzuru bil jahali wanda ba su ma fahimci me ake nufi da al'uzuru bil jahali ba shi jahilci ana magana ne kan iya abin da ka aikata na kafirci idan ka jahilci cewa wannan abin hukuncin shi kafirci to shine in ka aikata ba za a kafirta ka ba ba ana magana wai akan jahilci na rashin karatu ba to shi tsoho bai sa abin da yake ba in shubuha ne tun yaushe su mala abubakar gumi suka yayi masa shubuha amma ya karba bai karba ba bai karba ba su kuma ba ku kallon maslaha yanzu ga wasu na sun zo su ne muku hujja da bayanan ai har waɗanda suka kafurta shi kaza da kaza sun ci mutuncinsa sun zage shi ai sun yi mai kyakkyawar addu'a suna nan suna hujja da maganganunku e to ɗayan biyu ne ko dai sharri kuka yi musu to ku tuba ga Allah tun farko ko kuma a'a bawan Allah nan ya tuba to mu muna farin ciki da tubarsa da Allah a fito muna da ita saboda mu mun je yana kare wahadatul wujudi aqida komai Allah ne mun je to ya mutum zai zo in kirista zai ce Allah uku ne Allah ya kafarta shi da nassin ƙur'ani wani ya zo ya ce komai Allah ne kuma a ce musulmi ne da Allah wace irin sunna ce ayyu sunnatin hazihi ko dai sun su ne su Allah ya gafarta mana wadda haka mu ne musu nasiha su ji tsoron Allah su gyara su ji tsoron Allah in mutum zai yi siyasa ya siyasa in kuma abu ya faru na addini to kada wani son zuciya ya zo ya abin nan ɗinka ka zo ka zame wasu kuma cikin dalilansu ai malam ja'afar ya rasu ai ya zo ya yi ta'aziyya to abin ya koma biki kenan kun koma mata kenan wannan ya ɗabi'ar mata ce ko ba haka ba ta yi mata ita kuma ta rama ta wanda ai ba dalili ba ne ai ko a ina yake ai ko a ina yake ai dole a koma a koma ma shari'a ai ko ba haka ba in abu ya faru eh in abu ya faru in kun yi wa ƴan uwan ƴaƴansa ta'aziyya wannan ta'aziyya ba laifi amma ku fito kuna kan baba mutum musulunci yayi rashi mahaddin ha ba da Allah Allah shi yahi mana tuwal murji'ati qalu bil azabi lil kuffari faqat wa raddu alaihim da kuma yi musu raddi hibzan lish shari'ati min bid'atihim wai a yi musu raddi saboda a tsare shari'a daga wannan bid'at tasu eh to kaga ashe ana raddi ko ba haka ba ana yi wa ɗan bid'a raddi ana yi wa ahlus sunna amma zagi da cin mutunci da bayanai na rashin ilimi na jahilci shine ba a yi amma duk wanda ya zo da abin da ba daidai ba ne masa martani na ba ta rangani saboda mi hibzan lishari'ati saboda a tsare shari'a a tsare addini saboda haka ɗariƙa asalin dama ba akan musulunci aka tsara ta ba shi kuma wanda ake tunanin zaka tsaida masa hujja kaza da kaza mutumin da dama musulmi ne shine al'asar sai wani abu ya aikata wanda ba daidai ba to shine ake magana ka kalli wannan amma mutumin da da usul dinsa da aqidunsa da komai tunda a tafiyan dariƙa duk abin da shehi ya faɗa dole kai imani ba inkari dole to cewa Allah ɗaya ne wannan ma'alumin ne min addini bid darura to sai wani ya zo ya ce komai Allah ne kuma ka ce a musulmi ne in ya mutu a ce Allah ya gafarta masa gashi nan rubuce a jawahirul ma'ani eh in ba ku gani ba ku yi bayani za mu fito muku da wurin eh za mu haska duk da dai a karatuttuka mun sha karanta amma dai in ba ku san wurin ba to za mu fito da shi to mu muna yakan wannan yabon ne da kan babashi cewa musulunci ya yi asara musulunci ba asarar ne ba wata asara da musulunci babu na fatar an gane yauwa sannan kuma muna zargin ku daga mun ga wasu yan uwanku ahlus sunna sun rasu ba ku yabe su ba da kun ka zo ta'aziyya ma kun ce suna da matsala amma shi tsoho ba mu ji kun faɗi matsalarsa ba to wannan daidai ne a ai dr idris ai ya hawan bari ya musu raddi ai ya zage su to shi kuma tsoho cewa ya ku kafirai ne da zaɓi ɗan izala gara a zaɓi kirista in mutum uku suka tsaya takara ɗayan musulmi yana nufin su ɗayan kirista ɗayan ɗan izala kaga ɗan izala ba musulmi ba ne aka yi abin nan sai zan ba wanda ya rage musulmi bai ci ba sai wanda ya rage daga kirista sai dan izala ya ce to su kirista za su zaba ba za su zabi dan izala ba kuma an mai fatawa cewa za a bi dan izala sallah ya ce ba za a bi shi sallah ba ba za a bi shi to da wanda ya hau mimbari ya zage ka yi maka raddi kan wasu abubuwa da kila ma ya fi ka gaskiya da wanda ya ce kai arne ne kai ba musulmi ba ne to wane ne ya fi cancanta saboda allah ka yaba ba shi dokta ku kawo mana wata bid'a wadda malamai sun kai ijima'i kanta wadda yake yi da Allah kawo mana ita ko kuma yake bata kariya yake mata difa'i babu ba mu ce baya kuskure ba kuma muna saba masa akan wasu abubuwa amma dai mafi karanci ahlus sunna ne kuma duk tauhidin ka baka isa ka ce dan bid'a bane baka isa ba shi kuma tsohon dukkan ku kun yadda ma dan bid'a ne sai dai bid'a eh mufassika eh to Allah ya ce abin nasu yayi yawa ba mu cika magana a kansu ba saboda mu wannan bai gaban mu amma abin yayi yawa eh an yi ta abubuwa ana kau da kai ba a magana to shi yasa muka ce za mu yi tsokaci saboda haka kada a rudu da abin da suka yi ba karantar sunna ba ce kuma ba su da dalili kafa hujja da cewa manzon Allah ya yi wa abdullahi ɗan ubai sallah a ta yi wannan raddi ne a kan shin lokacin da ya masa sallah Allah ya hana shi bai hana shi ba amma da ya sallan mai Allah ya ce wala tu salli ala ahadin minhum mata abada wala taqum innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna to tun daga lokacin da wannan aya ta sauka kawo munafiki ɗaya da manzan Allah ya masa sallah ko ya roƙa masa gafara mutum ɗaya ko cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin tabi'u tabi'ina da aka samu wani munafiki ya rasu ya zo ya roƙa masa gafara ko ya tsaya kan kabarinsa ya masa sallah kawo so annabi ya yi abu kamin ya yi Allah bai hana shi ba laifi ya yi eh ko ba haka ba wala tusalli ba hani bane wala taqum ba hani bane kaga kenan da ba ba hana ba kenan al'asal dama za a iya yi tunda ba hana ba kamar yadda da giya halatti ne ana sha daga bayan me to wannan raddi ne akan ku ba hujja bane ba hujja bane ba hujja bane sannan abdullahi dan ubayu duk cutar wadda yake wa musulunci a ɓoye yake yi ba wai zahiran yake zuwa ga dangadan yana yakan manzon Allah da addinin Allah a ɓoye yake yi shi kuma tsoho ƙarare yake yi ƙarare yake yakan musulunci ko ba haka ba da baban ƙungiyar taku ta izala gaba ɗaya mala abubakar gumi ƙarare yake yakan su ba ɓoye yake yi ba to kaga ai da bambanci to shi wancan da ke ɓoyewa kuma zahiri yana bayyana musulunci za a mu'abalance shi ne alal asala tun da musulunci ya bayyana sai a yi mi to shi yasa manzo Allah ya yi mu'abalance shi da wannan amma da ya da Allah ya hana shi kuma daga ran nan in ka san inda ya taɓa yi to sai ka kawo sai ka kawo
to wannan wai shine hujjarsu sai cewa ya yi musu su ma sun rama na uku sannan yana da mabiya duka dai ba ƙalar lahu ba ƙalar rasul izala ta koma haka ta koma kwatance-kwatance Allah ya gafarta mana so haka nassi za ku kawo eh nassi za ku kawo in ba ku da nassi kuma ku tuban ma Allah eh amma dai kar wanda ya rudu da su abinda sun kai kuskure ne ba daidai bane eh tunda zamu iya cewa Izzuddin ibn Abdulsalam da ya kasa bid'a gida biyar yayi kuskure to ina ga wani malami sun kai shi karatu sun kai shi daraja ka jahilai ku daina ba su kariya ku je ku yi karatu e a je a yi karatu Allah ya gabata mana lokaci ya yi ko? to min bidi atihim daga bidi asu fardu kifayatin farilla ce ta kifaya in aka samu wasu za su iya yin raddi akan miyagun aƙidu to wasu sun ɗauke ma wasu wasu sun ɗauke ma wasu Allah ta'ala ya ba mu sabati su kuma Allah ya nuna musu kuskurensu ya ba su ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah